أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب بن وسعد وسعيد وطلحة وزبير وأبو بكر بن زراع وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي ورب الأقرابي فريد الدهري على الإطلاق حاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائد إلى الله شيخ إبراهيم السدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل الصلاة أئمة الشيء جليل هذا المهتري والتعد في بنظرة تأتي لنا بالزفر نعم يو شدا غوتن uku dubu biyu da ishirin daidai muna cikin karatu a cikin alfawzuwa na jaz muna fatan ubangiji allah mana jagora albarka manzo allah sallallahu alaihi wasallam muna kan dala'ilun nubuwati go muna cikin dala'ilun nubuwati cikin abin da muke magana akan mu'jizat na rasulullahi sallallahu alaihi wasallama abin da yake bayyana kafin tabbatar da nubuwar sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama ko kuma alamatin nubuwatihi sallallahu alaihi wasallama muna cikin riwayan abu huraira jiya mun tsaya akan na salmata bin akawai lokacin suka tafi hunainu tare da manzo Allah to yau kuma muna maganan Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yana cewa kuntu ad'u ummi ila islam ina kiran mahaifiyata ta shiga musulunci Abu Huraira da shi Abu Huraira ya musulunta da shekara hudu daidai ko a shekara hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 60 ba daya abu huraira ya musulunta shekara hudu abu huraira manzo Allah ya koma ga Allah to amma abu huraira ya zama mutalashi kun bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da'iman yana tare da manzo Allah lokacin da ya musulunta baya tafiya ko ina ma'ana shi ba dan kasuwa bane shi ba wani abu to ko ni yana tare da manzo Allah wakila malamai suka ce wannan yasa ya fi kowa yawan hadisai saboda da farko bayi da hadda sai ya roki manzo Allah ya rasulullahi ni mutum ne mai rauni wajen hadda in nayi karatun bana in kayi abubuwan da kai bana ganewa sosai sai manzo Allah ce to a shimfida mahaifinka da ya shimfida sai manzo Allah fata falafi salasa marratin manzo Allah sai ce nade da ya tofi so uku ya ce nade da nade daga ranar babu wani abin da manzo Allah yi sai ya haddace wannan sai zamo ya ebi abubuwa da yawa a wajen maza Allah sallallahu alaihi wasallama to a shekara hudun maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah to kafin komawansa ga Allah sai shi kuma ga mahaifiyarsa ba ta cikin musulunci Abu Huraira da kasan duk sahabban manzo Allah mutum ɗaya ne wanda da iyayensa da 'ya'yansa suka shiga musulunci gaba kiɗi sai na babakar ne kawai shi kaɗai ne mahaifinsa musulmi ne mahaifiyarsa musulma ce ‘ya'yansu duka dama bai da ‘ya'ya da yawa ‘ya'yansu guda biyar ne dukkansu musulmai ne amma kowa sai an samu wani janibinsa wannan ya shiga nan wannan ya shiga nan wannan ya shiga nan wasu wasu kai ba ma ya ce kuntu a dauku milal islam wani mushrikatun fada autuha na kirata fama asma'atni ba ta jina sai na zo wajen manzo Allah eh na kira ta kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ke fatatu rasulullah sai na zo wajen manzo Allah wa ana abki ina kuka akan rashin shigar da musulunci sai manzo Allah ce ya qultu ya rasulullah ya manzo Allah udu Allah an ya hadi ummi ummi abi huraira sunansa abdurrahman bin sakhari abu huraira sifan aikinsa ne akan kuliya ce saboda manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce dakalat imr wani hadisi ne dalilin kiransa abu huraira kenan wani hadisin da manzala yake cewa dakalat imra'atun naran fi hirratin habasatha ولم تطعمها ولم ت... ولم تتركها تاكل من حشيش الليت الارض wata mata ta shiga wuta akan wata kulya da ta daure ta ta sa ta a cikin kurkuku ma'ana ta sa ta a keji bata ciyar da ita ba bata batta ta je ta ci abincin Allah bayan kasa ba to sai matar ta shiga wuta sai Abu Hurairah ya ce to in kuwa har mutum zai shiga wuta saboda kulya to zai shiga aljanna ma saboda kulya ka falsafan abin in har mutum zai shiga wuta saboda bai ciyar da kuliya ba to ashe mutum zai shiga aljanna in ya ciyar da kuliya shine sai ya dauki kuliya to sai ya yi ta ya yi ta ciyar da ita ya shi yasa yake kiransa abu abu hirra eh baban kuliya shine abu huraira ma'anan abu huraira kenan to sai zamo shi abu huraira radiyallahu ta'ala anhu bayan hakan sai zamo bai yi aure da wuri ba shi ba da aure saboda haka ba wani nauyi a kansa sai daga baya ya tukunna bayan wafatin manzo Allah ya aure wasu ma suna tsammanin bai yi auren bane gaba ki da ya yi aure har ya haifi yar kuma mace wanda akhirul muqaddim akhirul mutaqaddimin sa'id ibn musayyib ya aure ta sa'id ibn musayyib sirikinsa ne ya aure yarsa shi yasa har malaman hadisi suna cewa marasilu mursaloli hadisi mursali na sa'id ibn musayyib to marfu'i ne domin ya ji ne a wajen surikinsa in yace sami'tu rasulullahi domin shi ba sahabi bane a tabi'i ne don yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama in aka ji ya ce haka to karka ce ta bai game da manzo Allah ba sai ga ya game da Abu Huraira ne yana ba da hikayen yadda ya ji shi ne daga abu huraira wallahu ala to abu huraira ana kiransa abu huraira abdurrahman ibn sakhar ne sai ya ce ya rasulullahi mahaifiyata kai roƙa mata Allah ta shiga musulunci sai manzo Allah ya ce Allahumma ahdi ummi abi hurairata Allah ka shiryar da mahaifiyan abu huraira faharajtu abu huraira ya ce sai na fita mustabshiran ina mai bushara bi da'awatin nabi sallallahu alaihi wasallam bida'atin nabiyillahi sallallahu alaihi wasallama saboda addu'ar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama falamma hirtu ila babin lokacin da zo kofa sai za huwa mujafun sai na ga kofan a bushe fasamitu ummi hashafa kadamai sai na ji mahaifiyata ta wajen kafata faƙalar ta ce makanika ya abu huraira kafanka ya abu huraira wasamitu habhazatul ma'i sai na ji ruwa na motsi fagat sallat sai ta yi wanka wa labisar jar'iya ta sa kayanta wa ajalat min khimariha sai ta ɗauko mayafi ta sa a kanta fa fatatal bab sai ta buɗe kofa shi tana wanka ne su makale ta ce ya aba herra ko ya aba huraira ya kai aba huraira ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah sai ta faɗa ma addu'an manzo Allah yana isa gida yana ji tana tana wanka ta yi wanka ma tana ashar Allah ila illallah wa ashar anna Muhammadar Rasulullah faraja'atu ila Rasulullah sai na koma wajen manzo Allah wa ana biki min al-farhi saboda ina ta kuka irin kukan farin cikin nan fahimdulillah na gode wa Allah wa qala hayran manzo Allah ya faɗi alhairi sosai akan haka wa qala Anas bin Malikin Anas bin Malik radiyallahu anhu yana cewa inna katiban kana yaktubu lin nabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani marubuci da yake rubutun wahayi wa manzon Allah fartadda anil islam sai ya bar musulunci ya yarda wanda yake bil mushriki ne ya iya gama da mushrikai fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce innal arda la taqbilahu wannan in ya mutu kasa ba ta kalle shi ba inji manzon Allah fa barani abu talha sai abu talha ya bani labari annahu ata ko atal arda allati mata fiha ya je garin da wannan mutumin ya mutu ciki fa waje da human buzan sai same shi a kan shara faƙala ya ce ma shi anu haza me ya faru wannan faƙala ya suka ce da fannahu miraran fadan ta kabilu arda an binne shi ba ɗaya ba biyu ba an daddinne shi sai kaza ta fito da shi sadaka rasulullah sallallahu alaihi wasallama wannan abu talha ne ya gani zartuwan maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa za min mu'jizatihi sallallahu alaihi wasallam wa qala Anas bin Malik radiyallahu anhu Anas dan Malik yana cewa asabat nasu sanatan ala ahadi rasulullahi wato yunwa ya samu mutane a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma eh, yunwa na fari kenan fa bainama nabi sallallahu alaihi wasallama ya khadu fi yawmil juma'ati manzo Allah yana hudu ba cikin ranar juma'a kamal a arabi sai wani balarabin kawai ya tashi fa qala yace ya rasulullah ya manzo Allah halakal mal dukiya ta kare ta halaka waja al iyal iyalai kuma suna cikin jin yunwa fada ullah lana ka ba fada ullah alaina ba fada ullah lana ka roƙa mana Allah farafa ya idai sai manzo Allah ya daga hannayensa wa ma fi sama'i qur'atan babu wani abu ko da sama ta yi safiyatan ba komai a sama babu ko dan girgije shine kuza fa wallazi nafsi biyadihi na yi rantsuwa da wanda numfashi na ke ikonsa ma wa ba ha manzo Allah bai saukar da hannunsa ƙasa ba hatta nara ashabu eh har sai da girgije ya tafi amsalil jibali kai ka ce dutse ne summa lam yazal ala alamin bari manzo Allah bai sauka daga kan minbarin ba hatta ra'atul matar ya tahaddara ala liyati liyati sai ga ruwa ya sauka har ruwa yana jika gemun manzo Allah kaga ya nuna sakafun masallaci manzo Allah ya yi yoyo kenan saboda dama da abin nan tankan dabino aka rufe shi ba tankan dabino ne aka sa akan akan masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Hamurin na yi mina zalika aka yi ruwa mai yawa a wannan ranar, wa mina lagadi zuwa washe gari wamin ba da gari har wani washe garin kai hatta juma ta lokura har wata juma ta zo ana ruwan nan ba a ɗauki ruwan ba a kama zalika la a arabiyu wannan balarabin kawai sai sake tashi au gairihi ko waninsa faƙala ya ce ya rasulallahi ya mazala ta hadimu libina to gini fa zai rushe ruwa ya yawa kenan gini fa zai rushe ya rasulallahi wa garakal malu dukiya kuma zai nutse ruwa zai ci dukiya fada wallahi lana ka roƙa mana Allah ya yi wa kina farafa a yadai manzo Allah ya daga hannayensu mai albarka wa qala yace Allahumma hawalina wala alaina ubangiji gefe mu karkasa akan mu gefe mu karkasa akan mu bi ma'ana a dauke ruwan ta kan al'umma a mai da shi wani guri a mai da shi wani guri shine hawalaina wala alaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fama ya shiru ila nahiyati min samai bai nuna wani nahiya a sama ba illa farajat sai gurin ya yayi wasaratul madina mislul jawba sai madina magala sai ta zama a yayi wasalal wadi sai ruwan kuma yana gangarawa ta wani wadi kaman gurin da za a ajiye ruwa sai ruwan kaman mazallan ya ishara yi nan sai a ga ruwan yayi haka in ya ce yi nan sai a ga ruwan yayi haka ya ce yi can sai ruwan yi can in ya ce yi haka a cikin gari kara a yi ruwan amma kuma da shi bayan gari ta sai ruwan yana ya ce duk wanda manzan Allah ya nuna da hannunsa kamar an yaye labule sai ruwan ya koma can in ya nuna duk wanda ya nuna sai yaye wannan min mu'jiza ce sallallahu alaihi wasallam shikenan wasal alwadi qannatu shahran wadi wadi aka tara ruwa fiye da ruwan wata ولم يجاء أحد من ناحية إلا حدث بالجود باب وان أن قوي ko ta wani nahiya in yanzu ya ce kai bana mun ga ruwa eh illa haddasa bijudi kyauta kenan wa fi riwayatin qala allahumma hawalaina wala alaina allah gefen mu karka sanya akan mu allahumma alal akani waddarabi ubangiji ka komar da ka komar da ruwan nan kan duwatsu waddarabi ka komar da su wajen koguna wani butsun al'audi ya cika komar da su wajen ramummuka da za su zauna wama na bisu shajari da gurin da bishiyoyi za su tsira ƙala ya ce faƙala at wahara jinanan shi fi shamsi shikenan sai aka ɗauke ruwa sai muka fito ga rana ta fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala jabir bin abdullahi jabir dan abdullahi yana cewa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah idan khataba idan ya yi hudu ba in sana da ilaji na halatin min siwari akwai wa abin nan na dabino juzin wannan abin da manzo Allah yake zama a kansa kututturen dabinon da manzo Allah yake zama a kansa yana jikin masallaci ne falama sana alhudu minbara lokacin da aka yi wa manzon Allah minbari fastawa alaihi da manzon Allah ya hau kan minbarin sahatin nakhala sai wannan kututturen dabinon ya dinga kuka allati kana ya hadibu inda ha wanda manzon Allah yake hudu ba a kanta hata kadat antan shiku har sai da ta yi kuka tana shashakewa eh tana shakewa saboda kuka kuma kowa yana jin kukan fa nazala nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya sauka akan minbari hata akhadaha manzo Allah ya ya kama kututturen dabinan fa bamma ha ilai ya rungume ta yana rarrashin ta kamar yadda mutum yake ba wa mutum rarrashi fa ja'alat tas'inu anina sabi tana irin shishshekan nan irin shishshekan yaro yayi kuka yana hutawa allazi yaskutu hatta istaqarrat har sai da ta daina qala sai manzo Allah ya ce bakat alama kanat tasma'u min adh-dhikri wannan tayi kuka ne akan abin da take jin daga ambatan Allah wannan wannan har har zamanin sayyidina Ali ko sayyidina Umaru nake ganin kututturen yana nan a wajen wani daga cikin sabon manzo Allah a sauran riwayar dama na ga muku iya wannan yana kawowa ne kawai ka riga ka sani ka riga ka sani yana yanko maka ne ka riga ka sani ba zai maka maganan gaba kiɗe ba to kukan da ta yin abu da maza Allah ya ce kina son dabinan kututan dabinan kana son kina son in dawo da ke duniya ki ci gaba da yin yaya ko in tura ki aljanna ki ci gaba da haihuwa a can waliyan Allah su ci ki aljanna ta ce ya rasulullahi a gaban al'umma ta ce ta zaɓi ta je aljanna maza Allah ya ce to ki je to amma duk da hakan kuma kututan na duniya amma kuma tana can وعن سلمة بن أكوي رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله بشماله ولمتين أتى أبن شيء لحنه هبو وقبل ما الله فقال له سيما زالة كل بيمينك كتشد حنن دامنك فقال يتي لا أستطيع بزن إيابا فقال سيما زالة لست أتا وذاك إيام بكوا ما منعه إلا الكبر باونا بنيانا شيئا هكا بس جرمان كي قال فما رفع إلى فيه بعد دعاة النبي صلى الله عليه وسلم tunda manzo Allah ya gaya masa haka bai taba bai iya sake cin abinci da hannun daman ba eh ayi la'anna yadu italat bi saw mukhalifati domin hannun ta shanye saboda sabawa manzon Allah wa qala jabir bin abdullah tufi abi mahaifina ya rasu jabir bin abdullah jabir bin abdullah to abdullah shi wannan shi ma ta ina za a gani ban san wanne ya ɗauka daga ciki ba ko na badar ko na uhudu in ya ɗauki na uhudu ne to shi na uhudun shi jabirun shi abdullahi baban jabirun a kan shi ne aka saukar da wala ta ci fanar lazina kutulu fi sabilillahi amwata dalili saboda lokacin da aka zo za a je badar ana bin shi bashi yana da yan uwa mata sai babansa ya kira shi ya ce to kai jabiru ka ji tsoron Allah ka warware min bashi na ga kuma ƴan uwanka mata duk ƴan uwansa mata ne ka ji tausayin su ka rike su da kyau domin ina ganin gobe za a fita wajen fagen yaƙi in aka fito ina daga cikin farkon wanda za a fara fita da ni kuma ina daga cikin farkon wanda za a fara kashe ni eh kaga ba magana manzo Allah ba wannan Abdullahi baban Jabiru ta kuwa washe garin da aka fara fitan shi yana daga cikin farkon fita kuma yana daga cikin farkon wanda aka fara kashewa a uhudu to lokacin da aka zo bayan an yi istishari sai aka zo aka sa shi da shi da abokinsa a cikin kabari to sai jabiru abin bai yi masa domin an haɗa wasu ne a cikin kabarin ba mutum ɗaya da aka dinga tura masa kabari ba don kusa da gindin dutse ne gurin to sai aka sassa su a cikin kabari to duk an sa su bayan lokatai shi yana son a bambance wa shi kawai sai je kama tonan kabarin zai bambance wa babansa kabarin yana tona shi sai same shi yadda yake tun ranar da aka kashe shi haka yake har yanzu jinin da yake zuba lokacin da aka binne shi har yanzu jinin na zuba wanda ya rike wanda aka haife shi jinin na zuba har yanzu haka hannun yake shine zo ya ga manzo Allah shine Allah ya saukar da wala tasiban allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yarzuqun farihina bima atahum Allah min fadli wallahu alam idan wancan ruwayan ya kawo ce tufi a abi wa alaihi dainun mahaifina ya koma ga Allah akwai bashi a gare shi fa'aran ta alagura ma'ihi sai na bijirantar wa masu bin sa bashi an ya kuzu tamra bima alaihi su zo su karɓi dabino a maimakon kuɗin su fa abu sai suka ki fa ta tun nabi sallallahu alaihi wasallam sai na jojen manzo Allah fa kullu na ce kada alimtu anna walidi istashhada kada alimta ya rasulullahi ka sani anna walidi mahaifina istashhada yayi yayi shahada yawma uhudin a ranar uhud wata raka dainan kasiran ya bar bashi da yawa a kansa wai ni a habbu an yara ka lugura ma ina son ka kira wanda suke bin ba suke bin sa bashi fa ya ce min izhab ka tafi fa yubadir kullu tamrin ala nahiyatin ko ka gabatar da kowanne dabino a kowanne nahiya fa fa'altu na aikata summa da autuhu na kira shi falama nazaru ilai lokacin da suka gani ka annahu a garrubi tilka sa'ad kaman an yi min tune cikin wannan lokacin falama ra'a ma yasna'una da suka ga abun da nake aikatawa tsafa haula a azamahum bi badari salasa marratin su majalasa alaihi falama ra'a ma yasna'una lokacin da ya ga abun da suke aikatawa sai kewaye ta gefen su so uku sun majalasa alaihi sai ya zauna su makala ce udu uli ashabaka kira mun abokanan bashinka fama zala yakil lahum bai gushe ba yana auna musu hatta addallahu an walidi amanatu kowanne sai da na bashi amanarsa bayan da na nema sun ki wa ana arda an yi wa dillahu amanatu walidi ni kuma na yarda ubangiji ya karbi ya biya bashin mahaifina wala arju ila ikhwati bi tamratin ba zan komawa yan uwana da sauran dabino ba duk wanda yake bi na bashi gashi nan tunda akwai fa sallama Allahu بيادر كلها حتى أني أنظر إلى بيدار الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كأنها لا, لا تنقص تمرة واحدة abin da ya zo da shi na dabino sai da na gama da shi a gaban manzon Allah ban koma da komai ba fa ufa minu ma alaihi na ba da duk abin da ke kansa wa huwa salatu na wisqan shine wuski 30 wuski biyar ne wuski biyar ne ake cire zakka kaga yana da nisabi shida kenan na zakka wanda ya biya bashin da shi nisabi shida kenan tunda wuski biyar shi ne shi ake cire zakka wuski biyar shi ake cire zakka to kaga salasu na ko kaga wuski shida kenan hmm? wa fadala ba da zalika atun ashara wiskan abinda ya saura sai na ga yalwatan kuma wuski guda goma ya biya wa ina imratan kanat ahadatul nabi sallallahu alaihi wasallam samanan fi ukkatin wata mata ta kawo manzon Allah kyautan miya ko kayan ko in ce to mai mai samanan faqabalahu manzon Allah sai karba wata raka fi akkatin qalilan sai manzon Allah ya bar kadan a cikin gurin da yake wannan ta hafi wada abil barakati manzo Allah sai tofi ya sa masa albarka fakana ya ti ha banuha ya adat nabi eh ya'yanta suna zuwa manzo Allah sai bata sai bata saura ya iba sai bata saura ya addu'a ya bata saura to ya'yanta suna zuwa yasaluna hal al idamu adamu niya eh sai ta basu fata amma da ila tilkal akati sai ta tashi ta ɗebi wannan fata jirgifi a sama na yata ga akwai mai ta ba su fama za lattu kimu bi ha adamun baiti ha bakiyatu hayata nabi sallallahu alaihi wasallama wannan mai ɗin bai kare ba har manzon Allah ya koma ga Allah wa ababakar sai na ababakar shekara biyu ya koma ga Allah wa umaru sai na umaru ya shekara goma ya koma ga Allah wa usmanu sai na usmanu ya shekara goma sha biyu ya koma ga Allah wannan mai ɗin bai kare ba ana zuwa ana karɓa kanta hatta kana min amri imami aliyin har ya kasance zamanin lamarin sai na ali bin abi talib ya koma ga Allah wa ma'awiya har zamanin sai na ma'awiya ma kana abin yana nan bai kare ba tana cin abinci da shi wannan sauran mai din kuma duk wanda ya zo tana bashi tun daga zamanin manzan Allah har zamanin ma'awiya shekara talatin da wani abu shekara talatin da wani abu tun da bayan manzan Allah ma shekara talatin aka yi domin ko sai na aliyu saura wata shida ne a cikin shekara talatin din ya rasu to kaga ma'awiya ma ya zo ya shafe lokacinsa wa an jabir bin abdullahi inna umma malikin mahaifiyar malik kana tadilin nabi sallallahu alaihi wasallam ce ukatil ha samanan ta ba manzon Allah samanan wani mai fa ya ci ha banuha ayanta suna zuwa fa yasalunaha suna tambayanta al'adam walaysa indahum shay'un ba su da wani abu wata amma da ilalati kana tahdi fi halin nabi sai ta je gurin da abin da take bayar manzon Allah fata jidfi ya samanan sai ta ga mai din akwai saura a ciki fa ma zalika yau fi al'adam baniha hatta asaratu har zamaninsa ya ƙare mai ɗin na ciki fatan nabiya ta zo wajen manzo Allah fa kala yace a asarataiha qalat na'am wannan a zamanin tace wannan mai ɗin nan da ka bani ne mai ɗin nan da kika bani da kika bani tace kala sai tace na'am kala yace law taraktiha ma zala qa'iman sai ta auna shi sai ƙare da sai manzo Allah ce da kin bari baki auna ba kina ibawa ne to ba za ki gushi ba kina tare da shi kamar yadda wancan ta yi muslim ya rawato wani annan rajulan atan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzo Allah ya sada ya muhu yana ne manzo Allah ya ciyar da shi fa da muhu manzo Allah ya ciyar da shi wa shak wa wustan min sha'ir ya bashi wuski guda na sha'iri fa ma zala yaqulu minhu bai gushe ba yana cin wannan whiskin wa imra'atuhu da matansa wa daifuhu da bakinsa hatta kalahu wata nan sai ce kai abin ya yawa sai ya gwada fatan nabi sallallahu alaihi wasallama sai zo wajen manzo Allah fa fara wai ba manzo Allah fa kala sai manzo Allah ce law lam takilu da baka auna shi ba la akaltum minhum wa la qama bikum da wannan ya ishe ku har kabar duniya ba zai kare ba eh رواه مسلم أيضا والحكمة في ذهاب بركة الثمن هنا أثرت الأكة حكمة تنتجي عن البركة والنم ميدن سبو دعاونا شد أكي وإذا للبركة الشعير لو أن وأن هنا قاله دعاونا شي أي أثرها و... وكله مباد للتسليم واتو يا إنكاري يا إنكاري واتو رشن تسليم tasliminsa na farko abin yana tare amma tun da ya yanke taslimin shi ma sai aka yanke masa ya gani shi ne dalili mu ba da littaslima ta wakuli ala rizkin lai ta'ala a kan arzikin Allah waya ta mana tadbir wannan yana ɗaukan tadbiri juya abubuwa wal akhaz bil hawl wal quwwati da riko da dabara na ubangiji da karfinsa wata kalifar jihadati da kuma karfin kewayuwa zai sarari hukumar layi ta'ala da sirri na yadda ubangiji yake hukunta lamarin sa fa balihi fa uqiba fa'ilahu bi dawalihi sai wanda ya ce a to in kuwa kai barin gwada an gani to tunda bari ka gwada ka gani ne dama inna allaha la yaqbalu du'a min qalbi gafilin lahi ne daga zaran ka yarda Allah zai to zai yi daga ka ga Allah zai maka haka haka sai maka eh da ya sun tsaya akan haka to wannan rashin yarda da hakan yarda da Allah zai yi hakan shi yasa kawai Allah ya gusar da albarka wannan shine dalili haka Imam Nawawi ya ce wa an abi Allah sumrat bi jindidi kala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance tare da manzo Allah na tadawala min qis'atin muna cin abinci min gadawacin daga safiya hatta laila haddare ya koma asharata goma su zo waya kura ashara goma su zo kullum ya muka ce fama famin ma kana ta mudu to da me ake wannan abin yake yiwa ne kala ai ai ta'ajjuban sun faɗe shi da mamaki ne ma ma kana ta mudu illa min hafuna ta ina ake mata ko ta ina ta ina ake ƙara wannan abincin mutane goma su ci mutane goma su ci tun da safe har dare ba a gama ci ba wa share bai da ilassa ba sai nuna daga sama ne Allah ne yake yi kenan rawu turmuzi wa darani a share bai da ilassa ma daga sama ne arziki yake saukarwa lama wa fil sama'i rizqukum wa ma tu'aduna ko wani atan nabi sallallahu alaihi wasallama bi kisatin fiha lamun an zo manzo Allah da kwano ciki akwai nama fata aqabuha min gudwatin hatta laili kowa ya zo yana yana ci daga safiya har yammaci eh, ko ya kuma qaumun wa yaqudu akharuna wasu ci wasu tashi wasu ci wasu tashi faqala rajul li surata sai sumrata bin jindil wani ya faɗa masa hal kana tamuddu to ta ina ake ƙara wannan nama ya ke ya ke ƙaruwa faqala ce ma kana tamuddu illa min hahuna ba kai ina ganin daga sama ake saukar da wannan nama wa share biyadi ila samai imamu darani ibn abi shaybata turmuzi bayaki hakim duk sun rawato da abu nu'aymi wa sahahahu wa anu mislaini ummi anas an karbo daga ummi sulaimi shine mahaifiyar anas bin maliki radiyallahu ta'ala anhuma qalat kana li shatun ina da wata tinkiya fa jama'at min samaniha sai na tara daga cikin mai ɗinta ma mala'at biyi ukkatun amma bata cika kofin da ake ake ajiya ba wa arsalat biha ila wa arsalat biha ila rasulullah sai ta aika wajen manzo Allah fa qabalaha sai manzo Allah ya karba hadiya kenan wa amara fa faraguha waraduha sai manzo Allah ya ce a zuba a kawo mata akka dinta abin da ta kawo mai din a ciki fargata a kakkade wa kuntu ga'ibatun anil manzili ba na gida fala ma ji tu ra'aytu al-ukka mamdu'atun saman da na dawo gida sai na ga an kai wa manzon Allah an cika an zuba an karkade an dawo mu ce kamar da jarkan ko an dawo da bokitin ana dawowa da shi gida sai kuma ba ta gida tana dawowa ta same shi a cike da mai haido da ai tambaya ko mamluwatu san kalan ita ce lallati a rasanta hama'aha ke wadda na ike ki kai fa alhabaru me ya faru ne fa habaratin alhabara sai ta ba labarin yadda ta kai fa ma sadakta ban gaskata ta ba cikin abin da ta gaya min wa zahabtu ila rasulullahi da kaina sai na je wajen manzo Allah fa sa'altu na tambaye shi wa qultu lahu na ya rasulullah ya manzo Allah wajatu ilaika akatun sama na turo a ka maka mai a cikin abin nan me sunansa abin daukan kaman galan kala ya ce har wasalat ya iso waje na ka kulbe na ce billazi ba a saka bilhadai na haɗa ka da wanda ya turo ka da shirya wa dinin haƙƙi da addinin gaskiya laƙada wajattuwa mamluwatun sama to na koma gida na gashi a ciki da mai din kuma takbiru har ma yana zuba saboda cika kala yace afata ajibina kina mamaki ne an ada makin lahu kama a ba'amantu nabiyiki nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kina mamaki ne abinda kika ciyar da annabinsa Allah ya ciyar da ke kamar yadda kika ciyar da annabinki annabinsa sallallahu alaihi wasallam izhabi ki tafi fa kuli wa da'ini ki ciki sha eh ki ci wada wada ne ki ci ki ciyar wannan naki ne eh kaga wannan duk bakon da ya zo maka in ka ciyar da shi to daidai yake da ka ciyar da annabi adamu in su biyu ne suka zo ka ciyar da su ka ciyar da hawa'u da adamu haka haka abin yake tafiya to idan kuma ka ciyar da mutumin kirki fa shi ma hakan ne to wannan kuma baya bukatan wai ka ce kuma sai musulmi baya bukata e har wato gwargwadon dai kawai in dai halittan Allah ne ai ba kuma je na baya ba ai na annabi Ibrahim da ba majusi da ya zo annabi Ibrahim ya ce saboda ba musulmi ba ne ya ce inda zai sauki bakuncinsu to sai ya musulunta sai su shi kuma ba zai musulunta ba da ya zo ne ba kuma ba za ka shi ba kawai sai tafi sai Allah ya ce wa annabi Ibrahim ya Ibrahimu ka ki ciyar da shi saboda ba musulmi bane sai ka canza shi ya koma addinin ka to ni da na shekara saba'in da tara ne ko saba'in ko da na shekara saba'in ina ciyar da shi kuma baya mun sallar ni kuma mai kai ka ciyar da shi don kwana ɗaya zo ka tashi hankali annabi ibrahim sai fita neman sa da ya zo gan shi ka dawo sai ce zai ka faɗa mun me ka gani ka ce dawo bayan ka kore ni sai ya ce ai ga abin da ya gani ga abin da ya je ya ce a ubangiji ashe ya ɗauke ni kam a haka yake gani na to ashe da Allah ilaha illallah wa annaka rasulullah tunda shine nabiyin zamani to kaga anan ba a maganan wai musulmi ko ba musulmi ba ko kafiri ne in ba lokacin yaƙi ne ba a barin su da abinci don kasi karfi su yaƙi musulmai shine a lokacin ne ba za ka taimake su ba ba ana yanke musu abubuwa ma saboda su samu rauni don kar su yaƙi musulmai ne ba wai don ba a ƙaunar su kuma don ba a son su ba amma babu wannan komi ka ba su na abinci ka ciyar da su to balle musulmi kenan Allah ya kiyaye. Na'am, wa qala Anas bin Malik. Anas bin Malik ya faɗa radiyallahu anhu. Qala Abu Talha li Ummi Sulaimi, mahaifinsa kenan. Eh, laqad samitu ba mahaifinsa, Abu Talha ya auri Ummi Sulaimi bayan najar sun Malik din ne. Laqad samitu sautar Rasulullah na ji sautin manzo Allah ba'ifan ya yi rauni a harin fil ju'a amma na ganin manzo Allah bai ci abinci ba hal indaki shay'un akwai wani abu wajen ki ƙara sai ta ce na'am fa akhraj aqrasa min ash-sha'ir sai fitar da wani kursun daga sha'ir suma akhrajat qimaran laha sai ta fitar da mayafinta falaffatul hubuz sai kursun da fitan gurasa sai ta ɗauko mayafinta sai ta lullube shi libabihi ko libabihi suma da sarhu ta toyadi sai ta sa shi a ƙarƙashin hannayenta wala tasni bi ba'dihi ko suma arsalani sai ta ba sai ta bashi suma arsalani ila suma arsalani ila rasulullah sai ta aike ni wajen manzo Allah qala yace fa zahabtu bihi sai na tafi da shi fa wajadtu rasulullah fil masjid sai na ga manzo Allah a masallaci wa ma'ahu nas tare da manzo Allah kuma akwai mutane fa qumtu sai na tsaya fa sallamtu alaihim sai na musu sallama fa qala li rasulullah sai manzo Allah yace arsalaka abu talha abu talha ne aiko ka qultu na'am sai na ce kala ce bi amin abinci ya ba ka kawo kuma ya ɓoye abincin ne kultu na sun ce fa kala rasul sallallahu liman mahu qumu ku tashi fan talaka sun suka tashi wan talak baina aidihim sai na tattare da su hatta jitu aba dalhatu sai muka je da aba dalhatu fa abartu na bashi labari fa kala abu talha sai abu talha ya ce ya ummu sulaimin qad ja'a rasulullah bin nasi gafa abu manzo Allah ya zo da mutane walaisa inda na ma da'amu kuma abin da nan guda ɗaya ne eh gurasan guda ɗaya ne fa bartu ko fa qala zai tace Allahu wa rasuluhu alam to ai Allah shine yafi sanin me yake faruwa fan talak Abu Talha sai Abu Talha ita ce ta laki Rasulullah har ya gamu da manzo Allah fa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai suka gamu da manzon Allah da Abu Talha ma'ahu fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce halummi ya ummu sulaimi ma indaki kawo mun abin da yake wajen ki in ji manzo Allah halummi ya ummu sulaimi ma indaki fa tabbi zalika al-hubuz sai ta zo da wannan gurasan fa amara bihi fa fattat wa asarat ummu sulaimi ukatan sai ta kwance shi ta kawo mai fa adamatu sai ta sa shi kamar miya suma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya faɗa masha Allahu an yaqula abin da Allah ya so ya faɗa sun makara ya ce izan lili asharatin ki ce mutane goma su shigo sun mali asharatin ki ce wasu mutane goma su shigo ta akalar kaumu kullum dukkan mutanen da suke gaban manzala suka ce ni wa shabi'u suka koshi wal kaumu saba'una aw samanuna rajulan su saba'in ne ko su tamanin gurasa ɗaya suma kalan nabi sallallahu alaihi wasallama sannan manzo Allah ya ci abincin wa ahla baitin da mutanen gidan wata rakar suwara kuma ya bar saura wayarwa fa ja'alat anzuru an rawato sai ta kasance tana kallon hal na ƙasa min ha shay'un shin ma wani abu ya ragu ma daga abin da ta bayar tun farko kaga asbabu kenan asbabu kawai ke nema eh fitar da shi daga jikin sabari eh fitar da shi tunda ya sa hannu haka ya fitar ya ba da ruwa mutane wajen dubu sun sha kuma kowa ya idi sauransa wannan ruwan bai kare ba na hannunsa bai kare ba kaga sababi ne kawai kenan min al asbab fil mu'jizati da Allah ya nuna wayarwa suma akada ma bakiya sai ta karbi an karbo ruwa ya kuma abin da ya sauran ta aje suma da abi da atihi bil barakati ka gani da atihi bil barakati kaga da alahu da atihi bil barakati fa'ada kama kana ya koma kamar yadda yake baka da dunakum haza sai manzo Allah ya ce to ku rike wannan ku rike wannan eh Allah Allah mun gode Allah mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara wani sun manzo Allah wa nabi hurayra radiyallahu anhu annahu qala lamma kunna yawma gazawati tabuka lokacin da muke wajen tabuka asaban nasu maja'atan yunwa ta samu mutane fa qala umar radiyallahu anhu sai sai na umar yace ya rasulullahi ya manzo Allah ud'um bi fadli azwadihim ka kira kowa ya zo da guzirin da yake da shi sun Allah lahum alaiha bil barakati sannan ka roƙi Allah Allah ya sanya albarka a ciki fa qala na'am sai ce to fada abi na qayin sai manzo Allah ya sai sai na Umar ya sa aka kira sai manzo Allah ya kira ya sa aka kira kowa ya zo da abin da yake da shi fa ba sada ya shimfida summa da abi fadali azwadihi sai ce to waye sauran guzirin suke tare da shi faj'ala rajula yaji'u bi katti dharratin wannan sai zo zarra tashi ɗaya ne wai yaji'u al-akhara wani yazo da tamra dabino wai yaji'u al-akhara bi kasaratin wani yazo da sauran gurasan sa hatta iltama ala naqai shay'an yasir abin da aka sa akan shimfidan abu ne kadan babu wani abu da yawa fara rasulullah bil barakati sai Allah ya ce Allah ya musu albarka suma qala sai ya ce khuzu fi au'iyatikum kowa ya dauka ya biya a cikin kayansa fa ka zo bi au'iyatihim kowa ya dauka hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'uha sai da kowa ya zo ya dauki duk duk yakin gaba ki dai kowa ya zo ya ibi abin da yake so sai da ya cika wato menene gurin da abin da ya riko na gujirinsa a cikin kayansa kala sai maza Allah ce fa akalu kowa ya ce ta shawa'u ta shari'u suka koshi wa qubilat fadalatan kuma suka bar saura fa kala rasulullah sai maza Allah ce ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah eh ashhadu an la ilaha illallah ni ko manzon Allah ne la yalqadi ma abdun ghairu shakin babu wani bawa da zai faɗa haka bai yi kokonto ba fa ya hajibu annal jannati ya kasa shiga aljanna in ji manzo Allah wa qala anas bin malik radiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam arusan bi zainabin lokacin da manzo Allah ya auri zainabu famadat ummi ummi salma sai mahaifiyata ummi salma ta tashi ila tamri ta kawo dabino wa samanin da mai wa aqidin da cikui fa sana'at haisan sai ta hada shi fata fata jalo fitta nuri ta sa shi akan abin da ake yin masa tannuri tun da ya ruko? eh shi ne tanderu da hausa faƙala ita ce ya unaisin anas kenan an yi masa tasgiri ne ya kai yaro ɗan ƙanƙani shi ne unaisin ya unaisin ya kai anas manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat ya unais izhab bi hadha ila rasulillah tafi da wannan zuwa wajen manzon Allah fa qul ka ce bu istu bi hadha ilayka ummi ko an aiko ni da wannan zuwa gare ka mahaifiyata ta aiko ni da shi waye ta kare uka salama ta cance maka assalamu alaikum wa taqulu tana cewa inna hadha laka minna qalilan wannan naka ne amma ba yawa ya rasulullah fa zahabtu sai na tafi fa qultu na ce kamar yadda kamar yadda aka uhure ni fa qala sai manzo Allah ya ce bahu aje shi a ƙasa sun maƙala sai ya ce idza haffa da uli fulanan wa fulanan rijalan sai manzo Allah ya ce wa Anas je ka kira mun wani da wani da wani mazaje sammahu kowanne da sunansu wa da uli man lakita duk wanda ka gama da shi hanya ka ce ina kiran shi ji manzo Allah fada autu man sumiya ya kira wanda manzo Allah ya faɗi sunan sa man lakitu da wanda na gama da su hanya ce manzo Allah yana kiran ka ko da manzo Allah bai faɗa min sunan shi ba farajatu sai na dawo faidal baitu gasin bi ali sai na ga gidan ya cika da na dawo ila li anas sai ya ce anas kam kana adadukum mutanen nawa ne kada yace za a salat mi'atin mutanen sun kai 300 fara'aitu nabi sallallahu alaihi wasallam sai na ga manzo Allah wa ba ya da ala tilkal haisati sai na ga manzo Allah ya sa hannu akan wannan abin da na kawo wata kallama bi ma sha Allah ya faɗi waɗansu abubuwan da ban san abin da ya faɗa ba sai Allah kuma je Allah sai manzo Allah ya sa shi ya dawo asharata asharata mutane goma su shiga su ci goma su shigo ya kulo ne minhu wa yaqul lahum yana cewa uskuru ismallahi alaihi ku ce bismillah wala yaqulu kullu rajulin mimma yali kuma kowa ya ci gaban shi ba a san masu harambe kasan gaskiya cin abinci da haramban nan ina gana akwai kazanta eh yana da kazanta sufaye ma ba su yadda ba akan haka ne ma ba sa son cin abinci muridi ya ci abinci da shehi eh saboda in mutum bai iya cin abinci ba kamar da nama zai je gaban shehin sai yana dauka wannan rashin ladabi ne rashin ladabi ne abin da ake tsoro kar shi ran shehin naka ya kai kan abin ka je ka dauka ka ci to za ka samu tawaya a cikin tafiyanka a wajen Allah to amma kul ma fi kul amanika ka ci gabanka abin da aka yadda ka yawo a kai kamar dabino abu wanda yake mai kwarkwara wannan da aka yi dauka ko ta ko ina an yadda amma kamar abinci da abin nan tokar kana cin gaban ka koma gaban wani eh ba yi da ba ladabi ciki gaskiya eh to wannan shi yasa da yawa zai ga manyan mu ba sa ma yarda in ba iyaye ne su ci da yaro ba to kuma shi ma da cin a koya masa ne saboda ko da an gamu a wani guri da waɗansu a gane yana da ladabi kuma kar mutum yana cikin cin abinci ya saurin ɗaukar nama domin muna da wannan daga nan da gane mutum bai da tarbiyya to kuma za ka ga wani kuma cin abincinsa ga mutane misali za su jira ka amma shi zai cinye nama ba ruwan shi da kowa kawai shi ya ta ci ya ta ci wannan shi ma ba ladabi ba ne cikin cin abinci bai da amfani in naka ne na gidanka to za ka iya yi amma in na wani guri ne bai kamata ba saboda yadda kake so wasu ma suna so ya kamata koya sai ka taba sai ka bar wasu ma su samu amma daga an zo ci mutum sai ya kwashe nama kawai ya fara ci kowa ma ya fara wannan ba ba sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bane kuma ba ɗabi'a bane mai kyau wajen cin abinci akwai wani ya taɓa yin haka a gabana na kasa haƙuri muna cin abinci da shewa mini bauchi na daka matsawa na kasa jurewa wallahi ni da shi da shewa mini muke cin abinci kawai sai na ga na ji kai wani wani irin hauka ne shewa mini kuma kan bai ji ni ba na buɗe wuta sosai daga kan wannan abincin zai kawai ya ishe ni saboda rashin hankalin ni ina kamar na nan shi yana hannun hagu na shi aminu yana nan mu muke cin abincin na ki abun har yau ya ki shiga cikin zuciya na kuma gashi nan daga babban gida ya fito amma kuma ba shi da ladabi wajen cin abinci to ga irin wannan ai mutum duka ɗaya kawai sai ka wafi bai dace ba wai mutum ya ce wai bari ya fara da abin da annabi ya fara to shin annabi yana yin son zuciya ne to ya kai daga an zo ka ɗauke naman mutane ka cewa annabi abin da ya fara kenan shi annabi ai naman ne aksari abincinsa ba wai tuwo da nama ne yake ci ya zo ya fara cin nama kafin ya ci tuwo ba haka bane nama ne mafiya yawa abincin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga son zuciya ne kawai ka zo ka tara mutane hawan jini ha to to in ba haka ba ai akwai son zuciya ciki da gaskiya ba sunan annabi Muhammad bane wal yakul kullu rajulin mimma yali qala fa akalu ta shiriyu kowa ya ce koshi fa harajat da'ifatun wasu jama'a suka fita wa dakalat ta'ifatun wasu ma suka shigo hatta akalu kulluhum dukkan su ma suka ci kaga wanda suke ciki ɗari uku manzo Allah ya tambaye shi sannan sun ci sun fita waɗansu kuma sun zo wanda ba a yi wannan lissafin da su ba kuma sun ci sun tafi don duniya ne ya ci ba ta ƙare ba domin ba za a kula annabin Allah ba ba za a kula annabin Allah ba wa qala jabir bin abdullahi radiyallahu anhu da zauna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala nadihi li kada aya ina kan ina kan abin hawa na amma ya gajiya fala ya tabi siru kaman ba zan iya tafiya ba fatala haƙa bi nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya same ni fa kala yace mali ba irka me ya faru akan abin hawanka kulta yana ce kada aya ya gaji ne ya rasulullahi fata khallafa rasulullahi sai manzon Allah ya jinkirta fasa jarahu sai masa magana wada alahu yayi masa addu'a wannan abin hawan a lokacin Jabir bin Abdullahi fama zala bayne yadai ibilin kadama haya sirun ai bai gushe ba sai da ya riski wa'incan wanda suka wuce faƙalar ya ce kai ba tara ba irka in ji manzo Allah ya yanzu ka ga abin hawanka kultu zan ce bi hairin kada a sabar mubarakatuka ya samu albarkanka ya rasulullah kala yace afa tabi'i ne bi waqiyatin zaka sayar mana da shi fa bi to sai na sayar da shi ala anna li qafaran zarahu ila madinatin na sayarwa manzala sallallahu alaihi wasallam amma in mun koma madina zan karba za a karba kale ce fala ma qadama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam madina lokacin da manzala ya zo madina da dauta alai bil ba'ir sai na je wajen manzala da shi fa da ne sabanu ya bani kudin sa warar da hu alayya ko in ne mayar min da dabba ya sayarwa manzala manzala ya sayan da aka zo ya kawo manzala sai manzala ya ce to ga kudin abin da na saya sai ce kuma ka tafi da shi na baka ya rasulullahi Allah ya ba mu kyakkyawan hali Allah ya ba mu ikon aikata alheri Allah kuma ya karba albarka manzo Allah wa na bi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala haraja Abu Talib ila Sham Abu Talib ya fita zuwa Sham wa haraja ma'ahu an-nabiyya fi ashyakh min al-Quraysh ya fita tare da manzo Allah cikin tsofaffin Qurayshawa falamma asharafu ala rahidin lokacin so ga wani mai bautan habadu alai habadu sai suka sauka fa hallu rihalihim sai suka daure dabbobin su fa haraja ilaihim rahib sai rahibin ya zo wajen su wa kanu qabla dalika yamuruna bihi lokacin suna wucewa fala haraja ilaihim baya fitowa wannan farkon bidaya kenan ko kala yace fahim ya halluna rihalihim suna tsayar da dabbobin su faja ala ya tahallalahum rahibu amma shi ya ta halala humar rahibu shi rahibin shi ne kamar krista amma abidi wanda yake baya fita kamar sufi ko sai ya zo musu fa a kaza yi da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya rike hannun manzala duk lokacin suke wucewa da ba ruwan shi da su amma ranar suka za su wuce da manzala sai ya zo sai ya zo tsaya suna zuwa sai kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala yace haza sayyidul alamin wannan shine shugaban alam haza rasulur rabbil alamin wannan shine rasulur rabbil alamin yab'athuhu Allahu rahmatan lil alamin Allah zai tada shi rahmatan lil alamin fa qala lahu al-ashya min al-quraish sai da tijan quraish suka ce ma Allah maka wa ya sanar da kai fa qala yace innakum hina asharaftum min al-aqaba lokacin da kuka zo daga akaba lan yaffa shajaran wala hajaran illa hana sajidan daga hanyar da kuke zuwa ba ku lura ba ne ba ku wuce wani dutse ba sai ya faɗi ya sujada ba ku wuce wani bishiya ba sai ya faɗi ya sujada wa manzon Allah wala yasjidani illa lin nabi su kuma ba sa yin sujada sai wa annabi bishiya ba ta yin sujada sai wa annabi dutse ba yin sujada sai wa annabi wai ne a arifu yace ni na san shi bi khatimun nubuwati asfalan min garo fi katse yana da alama a kafaɗansa na sani dama ya yi yahuda sun san manzo Allah misalu tafaha kaman faɗin abin nan aful sun maraja sai ya dawo fassana alahun da'ama ya yi musu abinci falama a tahun biyi lokacin da ya zo musu da abincin wa kana wa fi ri'ayatul ibli yana cikin yin lura da dabbobinsa ƙala ya ce arsulu ilai ka aika musu fa ƙabala sai ya zo wa alaihi jumamatun ta gallo sai ga shi na manzala yana zuwa inuwa na bin shi girgije falama da na min alƙawmi lokacin da ya kusa da mutane wajaduhum qad sabaquhu ila fai'u shajaratin sai ya same su sun je sun zauna a gindin bishiya falama jalasa lokacin da ya zauna a gurin da ba ba ba inuwan malal fai'u a ga mun karanta shi baya amma bai zo maka da wannan siyakin ba to kaga nan ya sake fitowa da shi kenan sai su manyan da suka je suka zauna a wajen inuwa shi shi kadai gayya da ya zauna sai inuwan ya bar su ya da wajensa ga mai inuwa faƙala sai ce unzuru ila fa'i shajarati sai ce ku duba mana ku gani yanzu nan wurin inuwan ya kamata yi eh mala fai'u shajarati ilayhi suma qala an shadukumullahu ayyukum walihi ina haɗa ku da Allah waye majibincin lamarinsa faƙalu ya suka ce abu ɗalibin abu ɗalibin ne falam ya zalo na shidu bai gushe bai na haɗa shi da Allah har hatta raddu ila abu ɗalibin a komar da shi wajen abu ɗalibin wa ba a sama wani abubakar radiyallahu anhu bilalan wazawwadahu rahibu min alka wannan alkaki kenan ka'aka ka'aka min alka'aka shine alkaki na san ba haushi kawai za ka matsa man da wani dogon larabci ne sai yanke aka ce a dikkatu ya ce da kali kawai sai ya haɗa abu sai yanke yawancin abubuwansa a alamun sirru ya ce ni allah misiru ne mai alamun sirru da ya faɗi haka kawai ya ce ni allah misiru ne sai ka ji kama ana maganin misira allah misiru alamun sirru ni Allah misiru ne almuhajiru sai ce almajiri eh almuhajiru sai ce almajiri kawai sai yanke yadda zai daidai da bakinsa kawai sai ya fada sai aka tanada masa alkaki da mai aka turo masa da shi wani ali bin abi talib radiyallahu anhu qala kuntu ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi makkata wata rana muna tare da manzo Allah a makka fa harajna fi ba'd nawahiha sai muka fita gefen maka famasta qabalahu jabalun babu wani dutse wala shajarun ko bishiya illa wa huwa yaqulu sai yana cewa assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah wa ni ala din murattis saqafi radiyallahu anhu qala salasa ashiya abubuwa guda uku ne ra'aytu amin rasulullahi na gani daga wajen manzo Allah baina na hannu na siru ma'ahu wata rana muna tafiya da shi izmar rana bi ba'irin sai muka wuce wajen wani raƙuni yasni alaihi yana yabo wa manzon Allah falamma ra'ahul ba'iru jarjara sai falamma ra'ahul ba'iru da wannan raƙumin ya ga manzon Allah jarjara ai sai naji yana sauti fa ba ajranihi huwa muqaddamul unki sai ya sanya karawansa kamar yana rawa da shi wajen wuyansa fawa kafa alaihin nabi sai manzo Allah ya tsaya fa kala yace aina sahibu hadal ba'ir ina mai wannan rakumin fa ja'ahu sai wani mutum ya zo fa kala yace bi inihi sai ramin da shi fa kala yace bal nahibuhu laka nahabahu laka ya rasulullah na baka shi kyauta wa innahu la ahlul baiti ma lahum ma'ishatun ghairi wa innahu li ahlil bait shi na mutanen gida ne malahun ma'ishatun gairu ba su da wani abu sai shi fagala ce amma iza zakarta haza min amri fa inna shaka kasaratul amal wa qillatul alaf yace kun san me yasa yace wannan rakumin ya bani ya kawo min kara ne cewa ga aiki ya mar yawa kuma ba a bashi abinci fasinu ilai to ku je ku rike kayan ku ku kyautata masa sun masirna sai muka tafi a tana zanna manzilan muka sako wani guri فنام النبي صلى الله عليه وسلم من ظل يبتشي فجاءت شجرة تشق الأرض sai na ga wata bishiya ta zo tana keta ƙasa hatta gashiyar hu ta zo ta lullube manzo Allah suma rajat ila makani har daga baya kuma ta koma gurin take falan masai kaza rasulullah sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzo Allah ya farka zakartu lahu sai na ga masa abin da na gani fa qala yace he shijaratun istazana tarabbiya fi an tusallimu ala rasulullah bishiya ce ta nemi izini ta zo ta gaida ta gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa azana laha sai ubangiji ya mata izini suma qala qala yace suma sirna sai muka tafi fa marranna bi ma'in sai muka wuce wajen wani ruwa fatar imra'atun bi ibnin lahadihi jannatun sai wata mata ta zo da ɗanta ɗan kuma yana da aljani fa aka da nabi sallallahu alaihi wasallam bi man harihi sai manzo Allah ya kama hancinsa kuma kare ce akhruj fita fa inni muhammadu rasulullah ni ne manzon Allah kuma sirna sai muka tafi fala ma raja'ana lokacin da muka dawo maranna bi dalikal ma muka wuce wannan gurin wajen ruwan fasa'alaha an sabiyin sai aka tambaye ta an sabiyin akan wannan yaron fasa'alaha an sabiyin aka tambaye ta ya wannan yaron faƙala ya ta ce wallazi ba a saka bil haƙƙi ma ra'ayina misluhu raiban ba'daka tun da ya tafi ba mu ga wani abin tsoro ba mu ga wani abin kokonto a wajen shi ba ma'ana ya warke alhamdulillah za mu tashi a ruwayan abdullahi ibn abbas ibn abbas ibn jabir abu hurairah abbas zuwa masha Allah kuma in Allah ya yi Allah ka taimake mu Allah ƙara mana san manzo Allah Allah ya rufa mana asiri Allah ba mu ilimi albarka Allah ya ƙara mana kusanci da manzo Allah Allahumma ya latif as'aluka al-lutf ina jara bi ilmi qadir Allahumma salli ala sayyidina al-fatima wa al khatimi لما سبق ناصر الحق لك الهدي الى صراطك المستقيم على اله قدر مدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الفاتحه